na so in yi bayani in nuna miki wannan wannan ne baba daga karo ita ce ba haus- ba hausiya ba wannan ɗin eh, bahaushiya ba ce hausiya taki ce ko eh, Allah amma ban santa ba wata baturiya ta yi interview interview interview sai su, su rubuta um, labarinki, ah, labarinta eh ta gaya wa baturiya labarin tarihi labarin ah, shekaru- ah, shekaran kuruciya na ne ah, kinji kinji amma mm Ah, ita ce ba, ah, bahaushiya daga kauye mm ba kauye ce saboda haka ina tsammani labarin naki da labarin gogo madaki daban ne ko
ayo eh saboda- daban ne ma Eh, ku daga gidan sarki eh ce sosai akwai hotuna daban haka ne
a nan hoto eh, a ina aha
mm da su nan har da kishiyoyi naki eh, a nata ai to Na ta.
to madaki ɗin eh, wani kishiyoyin baba To.
daga karo to kin sani kayan karo eh kusa da zaria ne kin To.
taba ji labarin karo ina a'a to kauye kusa da zaria ne To.
kusa da zauzan wannan cikin gida ne
da kuma wannan a tsaye
eh, wan- wani mutum daga danginta to daga dangin eh, haka ne
kuma wannan ita ce a cikin gida to har da kishiyoyi sosai ko ab- abokanta oh kuma suna yin saka
mm, mm, mm.
kuma a nan amma da suna yin noma da kokari kike har da kasa- kasuwa oh haɗi da kuma um,
Mm, shugaban wurin wurin karo ne to kuma mutumin um, uh, ban sani ba prison kenan To.
prison kenan ko to eh eh, sosai eh, oh oh oh.
dala amma ina so in, in nuna miki wannan eh Ah, in in yi bayani da sauki in To.
gaya miki mm, abinda muke so eh, mu yi to mu, mu, mu yi karatun tarihi karatu eh, kara, um, rubutun tarihi to eh, mu ajiye tarihin rayuwa ita ce an, ta, an haife ta haka ne a lokacin da an haifi hajiya gogo madaki
aka haifi wannan eh, kamar ah,
Wani- kafin turawa kafin da turawa su- kafin suka zo zuwan turawa eh, haka ne haka ne Mm, Ah, dada. Amma sai wannan kawai. Akwai wannan littafi akan wannan matan sosai lokacin Hausawa.
haka Sai ne wannan kawai shi kenan. Kuma ita ce daga kauye. Saboda haka labarinki da Eh.
labarin gogo madaki daban ne. Saboda rayuwar gidan sarki daban ne.
haka ne Eh, yanzu ke Rayuwa- me kike nufi
ban ji ba?
me kike nufi da rayuwata Ra- yarinta Rayuwarta?
ni Oh, rayuwarki.
mm, Eh, to in kin yarda eh ina so mu, mu ji labarin rayuwarki um, na farko ina so in tambaye ki a ina an haife ki ni eh, inda aka haife ni eh, a birnin kano a birnin kano a alfin diki a kundiki a alfin diki alfin diki yawwa aha kusa da nan ne ko ban sani wannan sashen baki Kano.
san baki san ai unguwa ce eh ban sani wancan unguwa alfindiki eh kin san asibitin jarirai to eh gaba da nan oh madalla madalla Mm.
kin tuna yaushe an haife ki ni kafin da turawa su- suka zo a a lokacin turawa aha
a lokacin turawa aka haife ni madalla lokacin sarki maje nasarawa kakan wannan sarkin aha to madalla madalla sunanta oh mace nasarawa madalla
ga sunansa
kuma
Ga sunansa.
aha abbas Ah, da- madalla Hmm.
madalla Eh, an nade wannan bayan da aliyu ya fita Eh, To, amma ba da cin sarautarsa aka haife ni ba.
sake fada Ba da, ba da naɗa shi aka haife ni ba.
oh tukuna Eh, Eh, kafin da an nada wannan an haife ki
hmm?
kafin da an nada maje nasarawa an haife ki ko A'a, a lokacinsa aka haife ni.
aha bayan da an nada wannan lokacin da yanayin aikin sarauta Yana zaune.
eh, aka yana haife cikin ni.
wannan gida madala Shi ya yi min suna.
ah don me
Ina ciki, eh ubana ya ba shi amana.
oho
Don rabon a haife ni, Aha.
Allah ya kawo ubana daga tafiya da tsokana.
aha ya Ban- zo daga a- daga ina daga can kasar tambutu tambutu mm, can wajen maka kusa da maka yau madala shi ya zo nan ya zo nan Yana rabon da- a haife ni Aha, ya zo nan da uwar gidansa.
a Oh, ya sami uwar shi gida kadai a ya nan?
zo sai aka daura musu aure da uwata Oh, Mm.
shekara nawa na gare shi lokacin da ya zo.
ina zan sani Eh, sai ina ba shekara da yawa ba, ba soho ba ne lokacin da ya zo.
ina la ba tsoho ba ne Aha, watakila kamar shekara ashirin
zai fi eh, kafin da ya yi aure.
zai fi Mm.
watakila ya samu shekara ko talatin
Muji. Eh, ya samu shekara ko talatin da wani abu aha. Amma bakin sani daidai ba saboda Eh, ban sani ba ina Bakiya nan Kin a- san a mutanda duniya.
ba sa ƙididdiga ai, ai. Ya sami mata a nan ko? Babanki.
eh uwata aka aura masa Mhm, tana ƙarama mhm.
to kuma allah ya yi ƙarewar kwana rabuwa ta zo da shi da suka rabu ina ciki ko watan bai mutu ba shine ishe da muje nasarawa ya ce ga shi allah ya yi min gajeren kwana ga amana nan za a haifi mace amanar ka ce kin ji dalili
To, madala. Amma ki yi hakuri da ni.
eh
Na ji amma ban ji duka daidai ba.
eh Saboda haka, in kina da hakuri da Allah ki sake fada mini, ki sake yi bayani, bayana.
kamar yaya Um, kin ce an yi rabo.
eh yaya an yi rabo Yaya an yi rabo.
wato kamar misalin na haihuwar kike faɗa na sa'in da an haife ni wato an haife ni zamanin maje nasara ina wata ɗaya a ciki ubana ya rasu Oho.
ina hannun maje nasara Mhm.
ina gun iyayena Don me a hannun mace Nasarawa?
amana ya ba su Oho, madala, madala. Amma babanki Don ba- bai yi aikin mace Nasarawa.
baban nawa bakon maje nasarawa ne Madala.
yawwa na fi- bakonsa ne Mhm.
Mhm.
Sai kin zo nan?
wato abin da ya haɗa ni da salakai Mhm.
amanar da ubana ya bai mu Mhm.
maje nasara don haka su kuma suka sa hannu biyu Mhm.
suka riƙe ni Madala.
sarki alhaji Aha.
bacin maje nasara ya mutu Mhm.
shine ya kana ɗaki Ma- uban wannan sarki Mhm. To, bayan da an haife ki, Mm.
kin shiga gidan sarki ko?
Eh, sun sha rainona Aha.
suna aikewa a ɗauko ni Mhm.
Mm.
Kamar shekara biyu
to ko shekara daya?
ina shan nono ana kawo ni Mhm. Bayan da kin sha nono, bayan da kin gama.
bacin an yaye ni Mhm.
shekara biyu yaye Mhm.
to mu kadan aka shekara biyu ɗa baya ƙara fita waje Aha.
bakin da aka yaye yaro baya kuma Eh, na fahimta.
sai muna nan gurin zamanmu daban da na manyanmu Mhm.
amma ba a fita da rana Eh, sai da dare.
sai da daddare Madala.
ba ma shiga manya Mhm.
sai dai in za su kira mu su ce ku ungo Aha.
gurinmu daban na manya da mu Mhm.
mu kuma ainihi karatu muka sani Aha.
sai karatu Eh.
in an gama sai sana'a Mhm.
kamar dingida kin san dingida A'a.
ana yin ta da dutse A kan fata.
a fata Eh.
a wani abu kuma Aha.
ake ana sa ta ko a hannu Aha.
don ba irin ta ne yanzu to sai dingida amma wanda iyaye ne sunansa sidi Mhm.
makeri Mhm.
na shayi masa zuga kila Mhm. Mhm. Na fahimta.
yawwa to Saboda haka ke ce Sidiya.
yawwa saboda shi ake kira na yar sidi Madala.
Mm, mm, saboda wanda iyaye ne yawwa Menene ma'ana sunan Sidiya? Da akwai ma'ana?
ai saboda shi din Aha.
da ya yaye ni Mhm.
ake kira na yar sidi To.
sunansa sidi Madala.
makeri
To amma Sidi wato
daga kasar maka shi ma yake aha wani mutum m- m- mai ah, Balarabe ne.
musulmi- ai, to madala.
balarabe ne Ah.
baya jin hausa ma. Mm, Madala.
mm.
Amma ya, ya koya ma harshen Hausa yaus- lokacin da zama ya a kano shi yasa ya iya hausa Eh, madalla, madalla. Ah, mamanki Mm.
ita ce daga nan. Ah, ko ita ce bahaushiya ko ba ita ce Fulaniya?
bahaushiya Ba- ba amma fulani.
balarabiya ce ita ma amma bahaushiya ce Oh, to saboda haka danginta sun zo daga kasar a'a danginta haifaf- hai- haifaffun nan ne kano amma da da da suka zo daga kasar naka Mm-mm.
a'a ubana Mhm.
shine ya zo ka- kawai I- ita haifaffiyan nan ce Mm-mm.
ita ce bahaushiya shi ita ce kenan bahaushiya eh, Madalla.
shi ko balarabe ne Mhm, madalla na Mm.
fahimta ko yayi eh, u- u- ubanki yayi aure da mata daban a'a sai ita a nan kano sai ita sai na can da ya ya bari ya taho Mhm, da matansa a can mhm, da bayansa mhm.
da ina da yan uwa a can Ah, ya bari su eh rabon dai a same ni shi yanzu Mm.
Mm, To ita mamanki mm.
ta haifa ah, yan uwa daban ko ke kawai?
a'a bayan ta haife ni ta haifi wata Mhm, har watan ta haihu sa'in nan ta mutu mhm.
amma ba tare da ubana ba Oh, Don me?
to to ai na ce da ke ina ciki wata ɗaya ya rasu eh eh eh to bayan da ya rasu ta sake yi aure Yawwa.
na fahimta amma daga shi sai kai kawai ko eh madala na fahimta ni ni kenan sirki a hausa Mhm.
ba wutar waɗannan ba ce ni ba wutar mutan unguwar mu ce ni ba Mhm.
iri na daban Allah ya kawo aka samu Mhm. to ina tsammani bayanan ubana a ubanki Mm, um, bayanan bai bai dade yanan ba kafin da ya rasu ko bai daɗe ba Ah. ko shekara biyu ko kuma uku.
gashi ne da shi hannan Mhm.
ubana gashi ne sai ya haka yake ganin mutane
ban fahimta ba.
gashi ne da shi hannan
gashi ya hannun naka i hannan yake sai sun yi haka sun ture su dogo ne gashin ka eh irin wannan gash- gashinsa i to hannan yake har nan babu shakka sawo babu shakka don me sai sun ture haka dan ga- al'adunsu ne dan gadon su ne
Ah.
a gadon su ne kin kin ji daga mamanki ko da akwai hoto akwai tarihin Hmm, tarihi in ji
na gashin kuma ai da suna zuwa su tafi yan uwansa duk sukan zo sukan ganni su tafi
don me
dan tasu ce ni suna al'adunsu ne suna zuwa daga can don ko balo can dan wana ya zo sarki ma ya gan shi Mhm.
ina da yan uwa da yawa amma a can suke amma a nan sai yan uwan uwa
kawai kawai guda daya Eh, amma yan uwana na can suna zuwa suna gaida sarkin nan Wallahi.
wanda bab- babanki ya bari eh Ah, zuwa yan uwansa zuwa ƴaƴansa mhm.
sukan zo sukan zo amma kin taba game da su
kan sun zo inda suka sauka Mhm.
da daddare na kan je aha madalla kin iya Eh, eh, in an faɗan sai sarki ya ban izini na kan je madalla madalla ya yi kya Yawwa.
kin yi farin ciki Mhm.
madalla dan ni ba abin da zan ce da wannan sarki Mhm.
ya ɗaukake ni ƙwarai da gaske madalla bai min ɗaukar wulakanci ba wannan sarki wannan sarki ba Mhm. yana da hali Eh, a ce ba abin da zan ce da shi wallahi Allah
madalla Mm, mm, mm.
Um, yaushe sun zo Yau- ah, sun zo wannan shekara wancan shekara wanda ya wuce
shi dan Wadansu?
dan wannawa a- ai shekarun da yawa ya yi shekara ta yi hudu Mhm, tun da ya zo Eh,
watakila zai sake zo ya ce zai dawo
to ban sani ba Aha, sai allah ya sani ko zai zo Eh, Oh,
allah ya sa ya zo ah, hmm.
madalla kin ce da akwai tarihin Eh, iyalinki waɗanne waɗanne iyalai
ko wancan ko wannan ban sani ba kin iya gaya mini tarihi wanne ne waɗanne iyalan a ciki abokanan zama ko kuwa
da akwai tarihi da yawa akan dukansu
to ai ban san waɗanda kike nufi ba to don
um, da akwai tarihi wanda kin tuna akan dangin danginki ta arewa kusa da maka
ina abin da baka girma a can ba ba a haife ka a can ba tarihinsu shi dai daga ubana har yan uwansa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irinsu ya ƙare a tarihinsu a sas- salsalar rubutunmu daga kan manzon Allah ya tsaya
Mm, ban fahimta ba akan annabi tarihinsu ya ƙare amma ta 'yan uwanmu har yau na can daga kan na na faɗi mutu ya ƙare don me ya kare a wato sai da suka dangano da ita sai da suka dangano da ita dangano eh ban fahimta ba dangano baki san danganowa ba to sai da suka haɗo da ita
Ah, su kuma maza sai da suka haɗo da manzon Allah annabi to kin ji ainihi to amma ai me zan ce da ke ku wannan salsala ce a rubuce wanda ainihi suka zo min da ita na cewa ga irinsu maza ga yadda suka kare ga inda suka dangane ga mandan Allah mata ga inda suka kare suka dangane ga nana Fatima wannan salsala ce a rubuce aka taho min da ita shi kuma rayuwa ta yarinta ai wannan wuyar sha'ani ne da ita don kana yaro baka san irin abin da kake aikata ba sai dai matuƙar girman wayanka da ba a fitina ba a irin mugun wasa kamar kokawa kamar wasan ƙasa a a a a yaran da ba sa wannan babu wasan kasa babu wasan ƙasa iyayenmu sun tasar mana wando riga a ƙafa mu da haka muka saba ba tufa irin wannan zani ba
sai wando sai wando Kika sa?
eh in yarinya ce yar ƙarama haka da riga da wando za ki ganta al'adun ta arewa ne eh al'adun ta arewa ne mutan gabar Aha, ƴaƴan larabawa ta ma- gadon su kenan ma da Mm, mm.
saboda adini eh saboda adininsu anini adininsu eh Mhm, al'adunsu kenan mhm,
yanzu ke mhm.
ba al'adunmu kika shiga kike ɗaura tufa ba Eh, in na ce meye tarihin ki zaki ce ai ga tarihi na ga na gashi gashi gashi wannan da naku ne sha'awa na shiga aha yawwa Na to da.
ai haka abin yake
To.
Mm, mm, mm.
da ke ce yarinya Eh, Ah, kin yi aikin ah, musulmi kin kin yi karatun alo har ina da kar- rubutun har ina karantarwa Aha, a ina
a inda muka zauna da wanda Wani- muke tare da shi aha kanin uban wannan sarki aha to na saukar da iyalansa wajen mutum hudu aha mutum hudu wajen mutum hudu haka na saukar
don me eh, hudu kawai na karantar aha da ni nake biya musu karatu mhm, ni aka sa mhm. sai ke kawai akwai babu um, yar uwa daban da ita wace ce ko ba kishiya ba
kishi
Eh, kishinki eh ina da ki- kishiya amma uwar gida ce tare aka yi musu kunci U- matarsa ce ta fari Mhm.
Mhm. akwai kuma waɗansu banda bayi haka irin su mai gado Mhm, amma babu bayi da su da su da su Aha,
har da uwar tsoro mhm, har da uwar sauro Eh, amma shi- ba wannan ba ne a'a ba ce eh, ba ita wata wace daban Mm, kin tuna sunanta wafa uwar sauro daban hawa hawa ita ce Hauwa ce.
daga ina Mm, daga ina ita- haifafiyar kano ce aha uwar tsoron mu ba aha yaya an zaman uwar sauro
don ba kya zuwa a zamanin ta ne gafara da ban iya ji ba Eh?
saboda ban iya ji daidai ba saboda zane Ai, in ta zane me fa ban iya ji in ki gayya kin san ne wata irin dariya uwar sura hawa Ja, ja, an zaman uwar soro.
kamar wannan ta Eh.
yanzu ba kya zuwa ne gunta can Eh, na sani binta.
to Ko ai Zara, ko Fatima, ko. Amma in, in ana bukata da uwar soro, Mm.
yaya an same ta. Wani, yaya sarki ya same. Ya ka, Ko- ya komai kan da same.
komai sai ya sa a yi kiranta ita ce shugaban komai Aha, Mm.
a cikin gida.
eh Na da- har waje Bayan uwar soro wace ce?
sai kamar mai sauran baki Mai soron baki.
Mhm.
Bayan mai soron baki wace ce?
sai uwar wajen uwar soro Uwar wajen soro.
Mm, uwar wajen uwar soro a uwar wajen uwar soro yawwa madala duk sauran kuma ƙanana ne aha yan tsoro haka zuwa makulla masu ɗaki duk daban suke mhm. sai su uku kawai ko da akwai daban su uku manya kenan Eh.
sauran wato duk a bayansu suke Mhm. kamar kwarkwara Eh, kwarkwara yawwa aha to Ah, menene sunan ah, mai bakin soro na mu uwar soro binta Me- ce binta eh ko zara sunanta wasura ɗan delu dan delu ɗan delu wannan ko eh wasura ɗan delu dan delu Mm.
oh kai ina jin kunya Eh, Ban sani sunanta daidai ba.
yawwa Me, me bakin tsoro fa?
ko mai sauran baki Me tsoron baki?
to sunan ku ɗaya
Duk da ne? Oh, bakin iya ba ko. Su... Gaji.
Ya, gaji Madalla. Ita ce ta uku. Sunanta fa.
Mm?
Ta uku.
ta uku Eh, sunanta fa.
uwar waje ko sunan yanka na gaskiya Eh. Na yi murna kin iya yin rubutu daidai. Mage tana tsammani abinci ne. Mariam, yawwa madala, madala. To, su uku. Biyu suna da sunan yanka, yanka daya Eh,
sai Mariam ta uku ne. Ko?
uwar soro Mm.
kinga haba
Abu.
yawwa Hmm. Ta biyu ita ce gaji, eh sai ta uku Maryam ce, mm, Mada.
a'a, ta farko
ta farko ta Maryam, fari abu abu, uwar soro Eh.
dan dela abu dandela abu, uwar surutu,
ta biyu mai surun baki, ta uku uwar waje uwar waje. Ta uku, wannan abu mhm, wannan gaji mhm, wannan ma Maryam, madalla na fahimta.
kin ji yadda abin yake
Ah, wannan sarki ya kira wasu daga waje?
bayansa ne Aha.
bayansa ne Mhm, Usul.
bayansa. Eh, na fahimta.
gaba da Amma, baya amma ba kwarkwarai.
kwarakwarai ne Oh,
allah ya musu ɗaukaka aha, to madalla. Amma sun zo lokacin da an nade wannan sarki ko? Ko suna nan suna tun nan da babansa.
suna nan Madalla, amma ba, ah, ba su da sarauta ba kafin da an nade wannan sarki.
da uwar sauran ita ce mai sauran baki Oh, da, Eh, da ya saboda shigo babansa.
da ya shigo eh, ya yi mata uwar su Madalla, tari, yawwa ta tarihi madala Ya, amma su daban um, gaji da mariam um, aikin sarauta suka yi kafin da daman a cikin sarauta suke Mhm.
a cikin sarauta suke Me- bayan sarauta ne me suka yi
a cikin sarauta suke yanzu ba ba sarakunan ba ne a cikin sarauta suke Mhm.
ta dukan mutanen cikin gida duk yadda suke sarauta su- Eh.
suna da sarauta duk Aha.
salaki ne
so i- har kwar- kwarai eh eh, saboda saboda ubangijinsu ai to madala na fahimta Mhm.
To, amma mun hira ya, ya, ya wuce daga a labarinki.
Mm.
Um, ina son mu koma um, mu ci gaba da hira rayuwarki. Um, in, in kin yarda ina so in tambaye ki yaya kin wuce lokacin ki lokacin da ke ce yarinya ko kin yi aiki ko kin yi wasa ko kin yi wasa sai kin yi girma sai kin yi aiki ko n- kin fahimta zamani ya zo ina tsammani rayuwar mamantuwa Mm.
daban ne ba kamar naki ba ne ko ko duk daya ne to ba aikin da na yi Mhm.
ba aikin da na yi to naji
da Allah ya girmama ni ya girmar da ni shine aka kani ɗaki Mhm.
sarki alhaji uban wannan sarkin Mhm.
shi ya bai wa ƙaninsa da suke uba ɗaya Mhm.
shi ya haɗa ni da shi Mhm.
ƙaninsa ne uba ɗaya to uban wannan sarki eh madala
shi ne uwa shi ne uba Mhm.
to kaji. don haka duk wanda ya shigo duk wanda aka naɗa sarkin kano tasa ce ni Mhm.
a hannunsa nake amana ce madala Mm. To. kuma me kika ce
to lokacin da kina nan kika zo nan um, bayan da an an um, gama da nono ko kin ce to Um, amma kina nan wannan wuri? Kin tuna wannan wuri? Tun da a ke ce- tsakar gidanmu nake A tsakar.
ina gida gidanmu gidan kakanni ina gidan kakannina a hannun kakannina nake
A yana gidan.
gidan kakannina alfin diki Aha, to can. Amma yaushe kin bari? Wannan wato gidan.
bari na da alfin diki Mhm.
ya kai ina shekara goma sha biyu Oh, sai kin zo nan.
yawwa Sa- Don, don aure?
yawwa Madala, Mhm.
madala. Na sani um, sarki wanda ya yi aure da ke.
Eh, Eh, na san shi.
kin san shi Oh, eh, n- na taba ji labarinsa.
to Ban taba game da shi ba.
wayo Eh, saboda lokacin da yanayin aikin sarauta ni ce ina da shekara goma kasar Amerika.
a Eh, shekara goma eh, kawai Allahu akbar eh, ban taba ji labarin kasar Najeriya ba.
wayo Sai an jima na ji. Amma an yi bikin aure sai an kawo ki a nan ko?
eh Madala. A ina kin zauna lokacin da kin zo gidan sarki.
sa'in nan yana ungogo
Yana yana kasar ungogo an masa hakimi shi sarki din da baki san shi ba mhm, kanin uban wannan sarkin sa'in nan yana ungogo mhm, an masa hakimi yana tulaki mhm. Oho, kasar ungogo oho.
nan aka kai ni Oh, yaushe ya zaman sarki? Bayan da kin yi aure ko?
ya zauna a manjibir Mm, Jibir.
shekara sa bakwai muka zo dawaki to muna dawakin aka yi masa sarki da wannan sarki na azare ya yi ritaya Eh, to, madalla. Um, to, kina can wajen um, gidan sarki Mm, sai da ya zaman sarki da mai gidanki ya zaman sarki.
mm.
Ke ce shekara nawa? Kina da, kina da shekara nawa?
duk gama na shekara ɗari da ashirin Oh, ba dama, ba dama.
Oh, Eh, ba dama.
alaikun salam.
kallon mangwaro ya da ya lalace kin gani yadda ya rube talatin da ɗi na samu kin ga ga waɗansu Oh, ɗijan.
duk ya rube An yi ta'adi. Allahi tallahi.
binta Barka da asuba.
ina lafiya Lafiya lau.
ina gajiya Ba gajiya ya an ya tafi ko sanyi.
lafiya A lafiya lawa to Allah alhamdulillah.
taimaki Amin addini amin.
Allah ya ƙara addini Amin ƙarfi amin. Madala.
Allah taimaki sarki Amin.
Allah ya ƙara man nasara Amin.
an kai wa dada Mhm. Ai ba ai. Mhm.
Hmm. To- To ina tsammani Mm.
a mai gidanki ya yi aure da ke saboda ya ya san ki ah, saboda babansa ah, ya same ki daga ubanki saboda amana ko?
Wansa Wansa.
da suke uba ɗaya To, shi ne ya ɗauke ni ya bashi.
to madala.
Wato ba ƙaninsa kenan ba.
To, Mhm.
to madala.
To shi ne ya bashi ni.
Ta ki hakuri da ni, Mhm.
saki kayan mini a a yana kin zauna tare da shi bayan da kin yi aure. Na, ce- na sani kin gaya a mini ungo.
ungogo.
Eh, A yana ungogo nan ne gari na farko.
gari na farko, Mm.
amma a wajen Kano ne.
Da Ko, tunan ƙofar gari.
oh, wani kofa.
Ƙofar gari.
Eh, Ƙauye ne.
oh, Ai ƙauye ne.
a wajen Kano ne, a Eh.
wajen birni.
A- A wajen birni Eh, kuwa.
gari daban ne, Eh, mm, kauye ne.
kamar da akan ce su kura, Mhm.
su ɗan bata to irin haka ne.
Aha, to madalla.
Mm, Kin zauna garin Ungogo mm, shekara nawa? Ko dade ko ba dade?
Shekara ko biyu ne Biyu?
Mm.
Mm, Ba dade ba ne.
muka taso, Eh, muka zo mun jibir.
Minjibir.
Mm.
Na taba ji labarin Minjibir, na taba ji sunan Minjibir, amma ban sani ba wurinsa.
Mm, mm.
A wajen Kano ne?
Eh, a Kano ne.
A cikin Kano ne?
Eh, Unguwar Kano.
Arewa, Aha, ƙasar Arewa.
aha, to madalla. Sai kin dade can?
Shekaran mu bakwai.
Madalla.
Mhm.
Madalla. To, kin yi aure shekara goma sha biyu. Sai shekara biyu a Ngogo, wato shekara goma sha hudu. Sai shekara bakwai a Minjibir, bakwai da sha hudu ashirin da daya ne. Kin kai shekara ashirin da daya a Minjibir ko?
Haka fa.
To, bayan Minjibir a ina Dawakin Kika zo.
kudu.
dawakin kudu.
Mm.
Madala shekara nawa a dawakin kudu.
An shekara wajen ishirin.
Ashirin?
Eh, Madala kin kai shekara arba'in da daya. Bayan haka
sai na.
nan Mm.
tun da kin zo nan kina nan. Ko?
Mm.
Mm, Shekarar sarkin nan nawa.
mhm, Yanda take haka nake a nan ciki.
mhm. Da kin zo nan na farko, sau na farko. kin zo wannan gida wannan tun da kin zo kina nan ina nan ba inda na je.
kai daga dawakin kudu sai kin shiga wannan daki eh ga guri na can sararin garki sararin garki daga can na ce gona oho na farko a sararin garki Mm, eh Mhm. dakin ki can ne mm.
da kun zo nan ke da mai gidanki sarki wata bakwai watansa bakwai ya rasu eh, alajikansa Am,
yana da mata guda hudu
ni kenan ɗaya
ke ce na uwar farko gidanmu ta mutu muna dawaki oh ɗaya kuma ya sake ta muna dawaki mhm, to da ni aka shigo birnin kano ni mhm.
kaɗai sai kwarakwarai to na madala na fahimta ke kawai amma ke ba uwar gidansa ba ce ko Mhm.
da kin yi aure lokacin da kin yi aure da shi yana da uwar gida eh guda daya kawai eh mata daya eh, sai ke ce ta biyu eh sai ya Baya- ya aka ya kuma kara wata ba daya eh Madala, na fahimta. Um, lokacin da kin yi aure, mm.
uwar gidansa ta fi ki shekara da yawa?
ito ta yiwu amma ai yarinya ce Yarinya ce?
yar uwarsa ce kuma ubanta Oh, na fahimta.
ubansu ɗaya da da ubansa Na fahimta.
Mhm.
Amma ke, eh, na fahimta. Ita ce daga danginsa, amma yawwa ke ce sai daga ah, mm, Daga saboda amana.
amana. Yawwa.
Eh, dangin amana Yawwa.
a madalla madalla Au, kin ga- au.
eh, wannan ma'ana ne kusa da a kashewa ne to eh, Oh.
ya kusa kashe sai za mu juya to abin mamaki ne zamani abubuwan zamani na yi mamaki amin amin Mm.
amma watakila ta fi ki shekara biyu ko uku Mm, tana gaba da ni kwarai eh, madalla Mhm.
Kun iya aiki tare da wasa tare da hira tare ko? Ko ba- kamar yadda ma ta ta ɗauke ni Mhm, mu ba a taɓa raba mu faɗa ba tun da Madala.
da ita
Eh, sai wasa Kawo- da dariya eh, madala, kawa kunya.
eh Kamar kawa kunya.
yawwa Kawayen kunya.
eh Madala.
ta ɗauke ni kwarai Ya yi kyau. Ya yi kyau.
kamar yar alhamdulillah.
uwa ta ta Saboda lokaci-lokaci akwai kishiya da Ah, yawa.
ah, Amma ke- ba kishiya.
ah ai bata- Madala.
bata nuna kishi ba ko ɗaya Madala. Kuna da hali ku biyu. Madala.
to ai mu ƴaƴan mutan da ne ba ma raina manya Madala.
Mhm.
Madala.
ba ma raina manya Amma lokacin zamani akwai bambanci?
bambanci kai a yanzu
Sai da mu- zarafin da da na yanzu ba ɗaya ba ne
Yaya ah, oh, oh, oh. menene bambanci? Don me dalili yaran wannan yanzu bambanci? Mm.
abin da ya yi musu bambanci da yaran da yaran da suna ganin mutuncin manya Aha, suna jin tsoron manya eh, na yanzu ko babu Ba- sai ɗaiɗai ba duka aka tare aka gama ɗaya ba mhm.
Mm,
ba ladabi.
ba ladabi
Kawai na duniya haka ana ne.
cewa an ci gaba
Sai mu juye wannan ko?
to
kin fahimta kawai na duniya mutanen duniya Mm.
suna karan wannan wahala sun ce yaro yaran duniya a zamani ba su da ladabi ba su da muhimmanci ba su fahimta kome suna so kuma su yi abin da iyayensu na suke so yanzu 'ya'yan talakawa son samu ne da su iyayen da ba su kula da haka ba Mhm.
'ya'yan talakawa sun fi son 'ya'yansu su fita su kawo musu dukiya ko ta halin kaka mu da anini in kin samu sai an tambaye ki waye baki
Oh.
ba mu san ɓadda kuma kuɗi za ba.
ku ji tsoro Eh, ya kamata ku, ku ba amsa daidai madalla.
Mm, har da gaskiya ba mu san kashe kuɗi ba Aha.
duk ƙauyukan nan ma baka san ka kashe kuɗi ba Mm. kai in ka samu kuɗi sai ka rasa yadda za ka yi da su Mm, mm. to na yanzu ba haka ba
kai in ya samu ya san yadda zai ɓoye abinsa in ya fita ya ɗauka Aha.
To, sai za a yi amfanin shi Aha.
don haka da na da da na yanzu ba ɗaya ba ne eh gaskiya kawai na duniya mutanen mutanen duniya babu Su- shakka kara suke yi su bar yanzu wani kamar waɗannan sarakunanmu na yanzu Mhm.
yanda aka yi goyon su ba irin goyon 'ya'yan yanzu aka yi ba Mhm.
su an yi goyon su cikin mutunci cikin sutura a cikin kunya Mhm.
waɗannan sarakuna Mhm.
a haka aka yi goyon su aka yi renon su Mhm.
da mutunci da kunya da sutura da komai to don haka kika ga su ma suna da irin goyon yanzu ne da ake wa yara to ba za mu same su a- ba za su mutunta ba Mhm.
ko da ike ba duk ɗaya ba ne Mm.
waɗannan allah ya riga ya hore musu kamar wannan sarki da tausayi da son mutane da girmama al'adu Mm.
da daraja baƙi duk sarauta ba za ki samu sarauta irin ta birnin kano ba Mm.
babu ita
don me
saboda me mutunta mutane da mutunta baƙi da daraja su da in ka taho kai baƙo ne ka shigo gidan sarkin kano kai tsaye sauran sarakuna ba sa ɗaukan wannan ba sa ɗauka sai an isar da su to gaji su ko sun gada gaba da baya Mm.
gidan kano ya gaji wannan kai Allah ya kiyaye amin allah ya kiyaye mana sarakunanmu na amin addini amin allah kuma ya taimaki sarki amin Ubangiji ya taimaki ki gama na Amin, dabo. Allah ya ƙara masa hankulin musulunci amin kuma duk wani mai nufinsa da mugun abu Allah ya nannaɗa in mayar masa kansa. Wallahi don yana zaune da su zuciya ɗaya ga Allah. Wallahi duk wani mai masa mugun nufi Allah ya mayar masa kansa. Da zuciya ɗaya yake zaune da kowa, kowa ya bashi da aniya ta sa. ko sharran ko hairan ko mai ka aikata don kanka. Mhm.
kai hajiya ina so in in ci gaba hirar um, Hirawa.
ah, kishiyoyinki Mhm.
Ah, da kin yi aure kin game da uwar gida Mm.
sai ke Ah, yaushe mai gidanki ya sami mata ta uku
To Shi- ai da- da- da ƙuruciya ba zan haƙaƙe ba.
Eh, na fahimta, na fahimta. Amma kin ce ku ne a ungu, unguwar gogo?
Ngwaggo.
Ungogo.
Mm. Ngwaggo.
Unguwar gogo. Shekara biyu, ko? A lokacin da mage tana so ta taimake ki. lokacin da kuna can, lokacin da kun zaune can, Mm.
ya, ya sami mata daban ta uku?
Eh, Eh, ya samu.
aha. Ita ce tana da Tan- tana da um, shekara kamar ke wa ita Ta ita ce uku.
amariya amarya matar sarki alhaji ce sarki na azara ya bashi aha madalla matar wansa aha madalla da wan ya rasu aha to shine sarki na azara da ishigo sarauta mhm
matan guda biyu ɗaya ya bai kanin ɗaya ya bai wan madalla menene sunanta eh sunanta amariya
to ni na faɗi sunanta ta jina a nan sunanta rakiya rikiya da uwar gida fa
sunanmu ɗaya da ita duk daya Mm.
rikiya uwar gidan nasa sunanmu ɗaya da ita
sunanki eh da sunanta eh Duk suna ɗaya ne.
ɗaya ne eh.
madalla to ya sami amariya daga sarkin azarai
ya ba shi ba eh madalla saboda amana ko Mm?
amana kyauta ne don haka ake yi eh to madalla ya yi sai kyau in ka shigo inda wanda ya kamata ka bai matan da ka iske sai ka ba sai ka ɗaura musu aure ka ba su da su.
madalla ya yi kyau sai yaushe ya sami ta hudu ta hudu eh
ba mu zauna da ta hudu oh, sai ku uku kawai sai mu uku madalla
da mu uku ya saki ɗaya muka zauna mu biyu to a mu biyun shine aka daɗa ɗaya Mhm. Rekia.
eh Amma Rekia da ku ah, kamar kawai a'a ah, uwar gidan eh, uwar gidan eh, uwar gidan ki, ita ce uwar ta rike ni gidansa da gaskiya da ke eh kawai kawai ya ce.
yau Amma Rekia daban ne.
eh To na fahimta. Rekia daban ce.
ita ta rike ni kamar ƴatata Aha, akwai kishiya kadan.
yauwa Madala, na fahimta. Eh, Na fahimta. To, amma ba su da rai ba lokacin da kun zo gidan sarki, kun shiga Ye.
gidan sarki ko? Ko suna da rai?
la A'a.
na ce da ke Sun an rasu.
an saki rakiya ita wannan Ahem.
ko kan a yi masa sarki ta rasu daga ni daman sai rakiya to ita kuma aka sake ta ba a shigo kano da ita ba Oho, Rekia.
eh sa'in da ma aka yi masa salauta ta yi aure
Sake fada a hankali.
sa'in da aka yi aka naɗa shi sarkin kano Mhm.
ta yi aure ita wacce ya Oh, saki ɗin oh, saboda haka ke da uwar gida kuna tare dade amma Rekia sabuwa ce.
sabuwa ce amma an shekara wajen bakwai da ita Bakwai.
to kan mu taso an sake ta Sake ta. An sake auren ta.
ya mutu Oho, na fahimta an kashe aure.
yawwa Lokacin da kun zo nan.
kan mu zo hatta ya aure
Oho, Ta au- daban.
eh ta A aure waje.
wani daban Wace ce ta yi aure da shi? Wa- Wane ne ya yi- ta, ta yi aure?
to ina zan sani
Madala, madala, ki gafarce ni.
a ba komai na ba ai ba a nan wani ta aura a can ko kaduna ne Oho, nesa.
Hmm, Oho, na fahimta, a can ta yi na fahimta.
yanzu haka ma tana nan a nan kano Mhm, don auren tuni ya mutu mhm. Ita uwar gida.
a a uwar gida ta rasu na gaya miki ta mutu tun muna da wake Oho, gaskiya.
ta mutu Mm, Rekiya fa ta ta yi rakiya ita aka saki Mhm. saboda haka lokacin da annade sarki a mai gidanki sai ke kawai sai kin ni zo.
kadai sai kwarakwarai kin kawo kwarakwarai Mm?
sun a, ya ya ya kai ya kawo ai, kwarkwaro ko ya game kamar da mu su ba a nan.
ruwanmu da sha'anin kwarkwara tsakaninmu da su sai aike kurin In kana bukatar ka aike su ko nan sauro gunsa ko shi ya aiko su Mhm. amma ya game da su a nan ko kwarkwarai
eh to
ba shi da kwarkwarai kafin da ya zo nan ko su kai su wajen takwas ne ma ko tara ne
a gidanki
a inda yake tare da su haka muka shigo da su tun da dai Mm.
tun da kin yi aure eh tun da kin yi aure yana da kwarkwarai eh da su na ce har da uwa soro Hmm, yaya an sami kwarkwarai eh ko su saboda amana ce su ne saboda amana su ne kyauta daga mutane bayan su daban?
maza bayan su maza su Oho.
suke haifar musu Madala.
Mm, mm.
Sai sarki ya ba wa mai gidanki. Ya, ya ba kwarkwarai. Ya eh ba shi.
to in ko?
ka gani kuma kana so kakan kama ka kulle Mhm. Madala.
Ah, ah, ah.
Ko abin kyau ne an zaman Kya- kwarkwara kyakkyawa kuwa da kyau ne?
tun daga kan manzon Allah ake yi Mhm. Saboda muhimmancin mutum.
eh Ko?
eh An sami muhimmanci daga a shi.
yawwa Madala.
don sarauta sai da bayi Mhm. Madala.
Mm, mm.
To, Hajiya, ah, yaushe, yaushe kin game da um, gogo madaki
Goggo madaki eh, na farko.
kanwa sarki ce Ai, sarki din da muka zauna na da shi fahimta.
ta tashi uwa ga wannan sarki Mhm, Mhm. gwaggon wannan sarkin ce mhm, don kanwar ubansa ce mhm.
Mhm.
To, tana nan lokacin da kin zo nan ko?
eh tana nan.
Kin, kin game da ita na farko lokacin da kin zo nan?
eh to imana Ko kin taba game da ita?
dama muna tare da su duk gaba daya suna zuwa sukan je gun dan uwansu Ah, Mhm.
oh, tun dade kin ganta.
a ce mu Kafin da kuma- kin zo nan.
mu kuma kan mun zo duk muna gaurayuwa da su Madalla, ko madalla.
biki haka ko Eh, wani sha'anin munna haka Madalla, Mm, na fahimta, na fahimta.
ai ba ma rabuwa da su Aha, har da hajiya Dela. Ko?
to waɗannan ai matan fada ne sun zama iyaye a tare da mu Mhm, Madalla, madalla, har da ah, mai baban daki. Ko?
to Eh, ai duk- duk.
duk matan fada ne Mada.
waɗannan duk makulla ne Madalla, madalla. Saboda haka lokacin da kin zo nan, Mm.
ashe gidanki ne.
Mm.
akwai iyali a nan akwai dangi a nan a nan kano a nan gidan Kano?
sarki su waye dangina yan fulani ba dangina ba ne ba yan uwana ba ne yaya zan yi dangi da yan- yan sarki
amma amana ita ta amma ma amma ina tsammani ma'ana nawa wato amana kamar um, zumuncin Yawwa.
iyali ne Mm, Ka- to amma ai amma na sani ba duk daya ba ne sun fi ƙarfi na ai to sun fi Kowa- kowa ya fi son asalinsu aha kowa ya fi son asalinsu aha madala madala Mhm.
ko amanar iyali am, oh, amanar abokai Mhm.
ya fi zumuncin iyali karfi
eh to ya fi yana da ƙarfi don yanzu abin da ya same su ya same ni abin da ya same ni ya same su Mm,
ko duk daya ne mm, du ɗaya ne madalla madalla a kasar america muna da karin magana wato Mm, an iya kawo abokai amma ba a iya kawo iyalai ba saboda suna nan da su mm, sosai haka ne ko mm, sosai saboda haka ma'ana wato ya kamata Mm, ana da zumunci da mutumin iyali mm, saboda babu suna nan kullum amma in ana so an, an kashe ah, amana da kawaye ko abokai daban da akwai dama amma kada a kashe mutan- mutumin iyali a ina kada a kashe zumuncin Eh.
mutumin iyali ana yi eh, wannan ai wajibi ne yanzu ba kya gani ni eh, ba soyayya ce ta haɗa ni da hajiya abu ba eh, ai soyayya ce ta haɗa eh, ni da gaskiya gaskiya ita. Mhm.
gaskiya amma sa- Tana so saboda kina na.
da hali tana so na ina son eh tana da hali kuma yawwa madalla
don ba abin da zan ce da ita duk a yanda suke ni ba abin da zan ce da hajiya Abu, Mm, ba abin da zan ce da ita sai godiya madalla madalla kuna da yanzu ba hali a saboda ita na same ki ba eh gaskiya ce.
ai to amma ina yin mamaki dukkan lokacin da na zo da mm, saboda bincike na kina nan kina nan kina nan ban taba game da ke sai yanzu ai to ikon Allah to ne ai sa'in da ubangiji ya wa'adin ku gana da mutum sa'in nan yake nuno fuskarsa kamar hoto ne Mhm, idan an nuno miki hoto haka mhm, kin zata za ki je ki ga mutum mhm.
kamar kina bacci an nuna miki hoton mutum Eh, ai sai ki ce gaskiya, na yi mafarki gaskiya to kuma kan Gaskiya.
allah iya yarda a mafarkin nan ka dan allah isa da ki da mutum sai ki ce tun a mafarki ko na so in ganki Mhm, madalla madalla Mhm.
mun gode wa Allah haka abin yake eh madalla allah shine abun godiya amin rahimahullahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama allah ya mana katari amin Mm.
madalla amma sarki gaba da baya yanzu a takamarsa nake wanda baya ƙaunar sarki ko lahira kar Allah ya gama ni da shi wallahi tallahi dan yanzu kin ga sarki shine kuka na shine dariya ta wannan sarki fa shine mutunci na Mhm, mhm, shine ciyarwa shine shayarwa shine tafatarwa mhm.
dan haka duk wanda baya ƙaunarsa ko lahira kar Allah ya gama ni da shi ko a yan uwana ne Mhm. madalla wallahi madalla ba abin da zan ce
kin fahimta Mhm.
ina jin takawa da hajiya aba Mm.
sun zama kamar iyayena sosai eh, a iyayenki ma kai saboda akwai soyayya a ce eh, eh, sun zama ka eh, wallahi Allah ita ma ai shekaran jiyan bacin kin tafi na je gun hajiya abban da daddare na ce to wannan ta ce za ta zo mai hira ban san irin hirar da take nufi ba sa'in nan duk ta ringa yi min bayani ta ringa yi min bayani na ce to na ce don ka na zo gunki in shaidar miki ta ce ai ta faɗa ta ce ita kamar abin tarihi take so ta rubuta ta samu na wata ke kuma take so mu na ce to ba aibu ba ne ko ta ce babu aibu gogo ko guda ɗaya
ma- ta ce ita dai wannan baiwar Allah ƙaunar mu take gaba da baya na ce mu ma muna ƙaunar ta wallahi mu ma muna ƙaunar ta ta ce baki ga ai har ta yi hira da sarki mm, na ce haka ta faɗa na ce to ai babu aibu tunda ike dai ba aibu ne hira ba ta ce ko ɗaya babu aibu gogo ita dai tana son ta samu tarihi irin ya namu na nan na ce wannan gaskiya ne Mm. tana yaban ki kwarai wallahi
ai, tana yaba miki wallahi Allah
kai.
Ta.
na yin godiya wallahi ni ma na gode ni ma na gode ita ma ta gode
madalla madalla madalla hajiya Mm.
um, ina so ki yi hakuri da ni saboda mu na farko ina so in gaya miki Mm.
na yi alkawari wa takawa Mm.
na ce abinda na ke so in, in rubuta Mm.
zan nuna maka bayan da na, na yi aikin rubu- rubutu Mm.
kafin da an buge wannan zan nuna maka ka gaya mini ko ya yi daidai ko kada in, in ba su ba in kana so in ajiye saboda namu a cikin gidan sarki kawai kada duniya ya ji shi kenan ba komai
sosai barka dai da rabu Mm. muna lafiya lafiya la ina gajiya ina dan gambola to madalla ya ya kara ji Allah ya daɗa sauƙi
lafiya la ina gajiya ina sanyi madala yawa sanuki huta lafiya to kinji na yi a kawari saboda ina da ladabi wannan ɗin ma in kin rubuta sai ki kawo madala inda sai ki ce masa inda bai yi daidai ba a goge mu haka ne yauwa haka ne ki ce inda na yi kuskure muka yi kuskuren magana a goge mu gyara ko mu goge madala Mhm.
madala haka ne in ka karanta ka ga inda bai daidai ba sa alama haka ne in na je sai in goge yauwa ka madala sa alama da biro in na madala je sai in kashe ku amma dalilin rubutu dalilin aikin rubutu wato mu ajiye mu kama tarihi kare mu kuskure shi yauwa kare ya wuce mu manta duka in sosai eh, saboda haka ina son tuna amma abin na biyu ta biyu ina son gaya miki wato lokacin da na game da mamata da na yi hutu na gaya mata abin mamaki ne na ce ina yin aikin tarihi rayuwar mutanen daban a kasar Najeriya. Amma har yanzu ban taba ji dukkan tarihi naki akan a shekarun kuruciya naki da dukkan ra- ra- rayuwarki. Ta ce ta za ki ji amma ki hakuri dalili da ba- ban taba gaya miki wato da wuya ne kuma lokaci-lokaci akwai abubuwan wanda suka ba bakin ciki saboda haka da wuya ne in tuna ban so in tuna ba ina so in manta loka, lokacin maras kyau amma na ce mamata a- na cewa mamata ya kamata mu tuna mu mu sani saboda tarihi ya fi kyau daga tarihi za mu fahimta lokacin zamani ba shakka saboda haka ta yi alkawari ta ce eh, kin dawo daga kasar Amerika- kasar nigeria mu zauna da keke mu yi interview mu yi interview mu yi hira mu yi hira Mm, mhm.
sai ki ji kin ji za ki ji sosai Eh, amma na fahimta a nan tare da ke ko tare da hajiya gogo Mm.
watakila lokaci-lokaci ba ku so ku tuna abubuwan maras kyau in haka ne sai ki gaya mini ban so in yi hira akan wannan shikenan Abu ba mara komai.
kyau.
inda akwai abubuwa wanda ba ki so ki yi hira akan su to shikenan sai ki gaya mini to aini idona bai taɓa gane mun abu mara kyau ba, Madala.
sai na ta tsine shi zan dora
Oh. Bai- a, ni a kasar America lokacin mai tatsi ne.
shi ne kurin zan dora Eh, maras kyau ne amma wallahi.
a nan a haka ba zan ce da ke ga wani abu wanda idona ya gani mara kyau ba Mun gode wa Allah.
ko Sai na ce, kuwa in ce da ke ga wani abu wanda ya ɓata rai ba ban san ɓacin rai ba eh, ban sani ba madala.
wallahi ban sani ba Madala, mun gode wa Allah.
ban san ɓacin ran da yake hana bacci ba Madala.
wallahi tallahi ban san shi ba.
Madala.
to kai Wata rana, ina so mu yi hira akan zuwan tarawa. Kuma in, in kin yarda akan tarihi. Amma yanzu, Mm, a, a, akan mai tatsi ne. Amma yanzu, eh, Ina so in ci gaba in ji tarihin uh, shekarun kuruciya. Um, kafin da kin yi aure, kina unguwa mm.
a cikin birni. Yaushe kin bude aikin karatu?
sai da aka kame gida Oho, Na.
a nan.
Mm.
To, madala. To, lokacin da kina unguwa kafin da kin yi aure, Mm.
ko kin yi kin, kin ba mamaki taimaka?
taimako taimakon aikin abinci ko aikin shara ko aikin gyara La- daki
mu da iyayenmu kunya ne ba ma ganin su ba sa ganin mu Madalla. Amma yaya kin wuce lokacinki ko kin yi wasa ko kin yi aiki don wata daban?
a gun ma- mariƙanmu muke su suke koya mana aikin komai na abinci Madalla.
wanda waɗanda suke riƙe da mu Mhm.
Mm.
Sai kin goya wata ko, ko wani?
ba a raino ba Jari?
kannan ka daman kana goya su amma ba rainon a baka lada ba Aha. Madalla.
yawwa Um, to kin, kin yi aikin abinci amma sai kin, kin yi taimaka kawai ba kin yi dukkan aikin abinci in ba na ko?
dune muka muna haɗuwa duk mu yi gaba ɗaya Mhm. To madalla. Amma kuma kin yi wasa ko?
eh Kin yi wasa?
wasan yaran da ba irin na yaran yanzu ba mu ba ruwanmu da wasa ba Allah.
ruwanmu da wasa Oh.
sai dai irin aikace-aikace duk aikin da manyanmu za su yi gaba ɗaya za mu tashi mu yi gaba ɗaya in mun ƙare mu koma inda muke gurinmu na yara mu zauna Hmm. Amma da daddare eh kafin da kun yi barci eh ba kun ji wakoki ba ko tatsuniyoyi ba?
sai tatsuniya Aha.
sai tatsuniya Ah, yaran da ba zancen banza sai tatsuniya menene me tatsuniya?
gata gata nan ita ce tatsuniya Eh, ta- ta zo mu ji ta.
eh to ita Madalla.
ce Wani irin ah, tatsuniya kin fi so?
kin iya
Mm, kin iya kadan-kadan To amma...
ai yanzu zan yi wani aiki ne. Na na yi zaton yanzu an huce sha biyu ma ko?
Eh, eh, eh, ya wuce.
Kin zo da agogo ne?
Eh, sai mu ci gaba wata rana ko?
Yawwa. Ki ji hirar da muka yi da gwaggwanki inda bai daidai ba ta ce ki a su- a goge.
Madana, Mm.
madana. Eh, tukuna ban gama fasarawa ba, To, amma watakila gobe, eh, yau da yamma da gobe, insha Allah zan gama. Z- Zan gama wanda mun dauka, to, sai mu ci gaba da wannan ko.
to. Wanne ne za ki gama?
A naki da nata kuma.
To, Eh, eh.
gobe ne za ki zo mu ko ita za ki zo wa gobe?
A'a, gobe ina da ina gidana.
To, Eh, na- kina huta.
Ina aiki can.
To.
Ba lokacin hutuna.
da gobe da Aiki.
jibi Eh, eh.
haka ne A mako mai zuwa ina zama ran Alhamis.
to Zan koma in in sake yi hira da Hajiya Gogo.
haka Sai in kin yarda Juma'a mai zuwa rana ita yau eh, ko Lahadi mai zuwa.
to Amma- duk dai- daidai ne To madalla. Amma Daidai.
mako mai zuwa. Zan eh daidai ne sake yi.
a daidai ne
Kin ce wannan karatu ne Eh.
a Alkuran ko?
eh Ah, da mun yi hira akan aikinki kin ce kina yin koyarwa eh ina koyarwa eh, um, karatun Koyarwa.
allo eh
Ah, kin koyar da mata ko mata da eh maza iyalanmu kwarkwa- kwarkwara ah, dai na, makulla eh, da 'ya'yanmu ah, madala ko namiji ko mata in, in su yara ne mata dai kawai Mm.
mata kawai da namijin da yake a gabana to a gona ya ƙare iliminsa da boko da arabi da a gona ya- ne na sanar da shi kan ya je makarantar boko da boko eh Ah, yaushe kin tun yana koyi- haka eh yaushe kin koyon na koyi boko ilimin boko ban taɓa makaranta ba eh ban taɓa zuwa makaranta ba Eh, ta an- boko ban taɓa yi ba ina zaune a nan allah ya bani
sai kin yi koyarwa da shi
yaro ne haka masa arabi a allo boko kuma ga wani allo nan sai nakan rubuta masa kamar su a kamar su ba to da haka har ya samu
kina yin koyarwan ah, ilimin alo Mm.
ba ilimin boko ba
a'a ba na karantar da boko sai dai ni in karanta in ajiye kamar su jarida haka kamar su littafi zuwa na su mangwafa su labarin hausa da makotansu to duk sai in- dai in karanta in ajiye a makarantar kanki?
eh eh da kaina a makarantar boko ake aro mu Mhm. To kin ji, amma ba na turanci ba na ajami Ajami.
Mhm.
Bani a ajami ba.
eh Sai.
ba irin na tu- naku na tu- a turance ba Eh, ban iya turanci ba
Kin iya harshen Hausa a ajami.
eh Eh, ni ma.
sai- sai dai yanzu in zaki koyan boko sai in nemi littafi in ajiye Mhm.
ai turanci Turanci.
Mm.
Yaushe kin ina ina son in sani yaushe kin yi koyon ilmin Allah sai yaushe kin gama kin fara aikin koyarwa
Yo ni to watakila na kai shekara sha bakwai
da kin fara nake biya koyarwa musu Mm.
yaushe kin fara koyon ilmin Allah ne allo din ba karantar da allo na koyawa waɗansu shi ake zance ya tun shekara nawa kika yi?
shekara goma sha bakwai kin yi koyarwa eh amma kafin da kin yi koyarwa eh eh
kin koyon ilmin
na koyo alkoran
wanda ya ajiye ni shine ike biya mana da gaba ɗaya madala yawwa tun shekara nawa oh daga shekara nawa zuwa shekara nawa to ai sa'in nan ba kan gadon ka kirga sa'in nan ba kan gadon da za a yi kirga Ah, to.
amma ai tun muna yara tun muna yara kamar mamanci eh, eh, tun muna yara shi yake biya mana sarki da muka zo da shi ya mutu Mm, mm, makaranta aka gina wannan karatun arabi
makaranta a gari a cikin gari arabi a'a a- a nan cikin gidan da a muke nan ya gina Mhm.
kowa ya je ya yi karatu kowa ya je ya yi sallah kowa ya je ya yi rubutu To, a yana makaranta
a mun jibir da muka zauna sarki da muka zo da shi ya mutu Ah.
kin gane eh eh amma garin ngogo fa
sa'in nan a ko'ina zama muke mai karatun eh ta shigo juma'a ce yau yau juma'a gaskiya muna lafiya lafiya ina gajiya na gaji Ta fi Uku ko?
gaisuwa ran. a'a guda biyu ne raf kwalaba biyu ce fan uku sha biyar biyar Au, ashe wato kwalaba biyu sule talatin to ashe ma kwalaba hudu ce yawwa ai gane da na zo in tambaye ki saboda ita amana ɗaya take har da Allah oho ni a nufi na da kwalaba biyu zan saya ba ni dai sandi ki siyan kwalaba biyu sai a komo da kan daya ko ba haka ba to da a so miki gaba ɗayan mu yau ke mai ai mutane ba- babu ko sai ya lalace ni abu A'a.
baya zama a hannuna hawa wallahi baya zama to to sai a siyan kwalaba biyu ɗin.
To.
in kin ga dama ki siyan goro ɗan leda na goma Kin to ga ai ba wanda- turban leda na wanda nufa za ka ba aika kake tsiya tsiya ba turban leda na nufa ba to ba shikenan a koman da fan ɗaya ɗin.
to ba ni barka da juma'ar to barka da juma'a
ba ni in tafi kin fi ni goro girma bani a'a girma kin fi ni ke girma kina da akwai ni ko sai in samu gurinki rubuta kin fi ni A'a.
yara yara kin fi A'a, ni shek- a'a.
shekaru a yara shekaru eh, yara da shekaru a saboda haka kin fi ni girma to kawo bani goro kina da kuɗi ai a, kina da kudi bani A'a.
wannan naka La ne ilaha.
baki
wai ki Ah, ba ta ba barka da ki ba ta barka da juma'a Eh, ina da naira goma. In Bata?
eh mara goma Naira goma. Shikenan. Ina da naira goma.
Ke dabara ta yi yawa. Dabara ta yi yawa.
Ah, ah, ah.
Kin ji Hausa sosai.
Kadan kadan.
Ah, ai ta wuce kaɗan.
wayyo Allah Ki bani juma'ar in tafi kika ce babu.
Ki bani. Ban ce babu ba. Na ce bani.
Na ce ki bani.
Bani.
wai bata ce babu ba ta ce ki Ko ba ba ta ni tun da yake kina da shi ba.
Bani in baki.
A kin gani na wannan ne. Gaskiya, To mu yi hakuri.
gaskiya.
Mu yi hakuri.
Yau bakwai hudu kullum a haƙuri muke. Bakwai ki hudu a haƙuri muke. Haƙuri tana nan ko ta mutu.
Hakuri? Kulun tana nan.
a a a ashe dai kin kwara Hausa a a a kina jin Hausa kadan kadan Kadan kadan.
mm.
Ah, Sai kin yi koyarwa.
eh a buɗe yake ne Eh, abu da ashe yana jin wannan hayaniyar
ba komai.
sosai Ba komai.
a a a kuma um, to ina da tambaya daban aha daban um, kan wannan aikin makaranta da kin zo nan an nade um, mai gidanki kin ci gaba aikin koyarwa a a a'a
sai ina zaune a gaban gado na shi kenan Mm, Mhm.
ban koyar ba ki sake gaya mini Eh?
ina wurinki ne can sararin garki eh, sararin da a nan nake sai da za a yi auren saudi aka yi mana sanji ni na komo nan wacce take gun saudi ta koma can inda nake wancan so da saude ah, ta abdullahi wannan saudi oh, mata sarki oh, to kina wurinta a'a
kina sarar da za a yi aikin gurin ai shine na komo nan wata madala yaushe ta zo
matar wannan sarki fa Eh, eh.
saudi ta nan sokoto eh amma na zo nan bayan da ta zo nan saboda haka ban tuna lokacin da ta zo na farko ko Ah, ai lokacin shekaru da zurfi lokacin da yawa
tun da yarinya ce ko Mm, mm, ita ce yarinya lokacin da ta zo nan ko yarima yarinya eh saudi ana goya ana rike ana a goya aka kata allah mm.
kai kai don ne an an kawo ta haka
haka aka saba
eh amma hajiya abba hajiya mama sun zo bayan da sun yi aikinsu aikin Eh, makaranta eh, boko mu muka je muka ɗauko abu aka tsina Mhm.
da za a kata nan mu muka je muka ɗauko eh amma ita ce ba yarinya ba ce eh lokacin da ta zo ta fi sau da wayo eh ta fi sau da girma eh.
Mhm. a a a To, to. Hajiya, da,
Aha,
da kina nan eh, da takawa mm, mai gidanki, mm.
kin taba game da turawa wanda suka zo nan Iye?
turawa nasara.
a a Eh, a'a, sai madan da madam.
take zuwa tana koya mana ɗinki Mhm. Ita ce Baturiya?
wata mai ƙiba nan da take zuwa aiki ko mu na ta- ko mu ne ko ya mu Mhm. to ita take zuwa tana koya mana ɗinkin keken hannu Mhm.
tana kuma da ta soma koyan turanci Mhm.
Mhm. amma ai ba na komai keken hannu in na miki ɗinki Mhm.
sai ki ce na'ura ce ta yi ɗinke-ɗinken su riguna su wando irin masu a sa leshi ɗin nan
amma wata baturiya ce wanda ta zo ta ba baturiya Oh, ba ba ce batu- ba larabiya eh, ba balarabiya ba ce abin nan ce kuma ba ibo ba ce daga ta ba ki taɓa ganin ba ku taɓa haɗuwa ba ko a wajen su hajiya ba ko wajen mama
har yanzu tana zo a'a ban sani ba ita ce hajiya keri Mm-mm.
a'a ba ita ba ce Mm, ina tsammanin ban taba gani da ita ba
ina manta sunan ko ba komai amma bakin taba game da turawa wanda suka zo
da in na gansu ma gudu nake tsoron su nake ji tsoro Eh, Eh, tsoron su nake ji eh, don me sa'in nan ba mu zo nan ba ai dan mu inda muke ba inda nasara zai je don haka ba mu saba ganin su ba mu kuma ba ma fita waje Mhm.
da muke yara ba ma fita waje don haka ba a saba da ganin su ba in ka gansu sai ka gudu ka ɓuya
kin ji labarin turawa da lokacin shekarun kuruciya
labarin su eh an gaya muku tarihin zuwansu
mm, a'a
ba a faɗa ba aiko
sai dai a littafin nan na labarin hausawa da maƙautansu na karanta aha amma yaya kin kin yi karatu
na me a cikin wannan littafi ya ya ya ya well to uh, kin iya karatu karatun boko kwarai kuwa oho amma kin ce ba turanci ban iya oh turanci to madala madala saboda amma littafin boko kowane iri ne Mhm.
jarida kowace iri ce in dai ba da turanci ba kuma kin zan koyo karanta miki Eh?
madala. kin koyo ke da kanki da kaina Allah ya bani Eh.
kin san irin kwankwanin nan na taba tiri kafin mai gatari Mm-mm.
wanda kan an buɗe a ga laffa a ga kuma wata laffa to a irinsa na soma koyo kamar kwatankwacin ah, rubutu irin wannan
kin yi saba haka yawwa madala madala amma ba makarantar da na yi na ko ɗaya ba makaranta
Oh, kin yi saka kuma Ah, da- da- da kina cikin gida ina so in sani yaya kin wuce lokacinki kin yi aikin abinci ko aikin saka na yi ko- abinci wanda za a ci Aha, na yi an sayarwa da ko a'a ba sayarwa ba na gida Ah, to.
kowane irin abinci ne zan iya miki na iya tuwo ne meye duk na iya daka ne nika ne duk na iya nika da ake haka da a dutse kin shiryan abincin takawa
ba mu muke ba aha bayansa ne suke yi to ma da Mm. bayansa ne masu yi amma kin yi girki ko kin yi girki kai Ai, don wa girki na mu- ka yi ka bai mutane su ci mutanen daban-daban
namu a cikin gida yawwa Madalla.
Mm.
don kwarakwarai yawwa Dan- zuwa 'ya'yanmu zuwa kuyanginmu Mhm.
Mhm.
Madalla. to hajiya Mm.
um, da ina kasar america shekaru biyu ta wuce na- Mm.
na ji labarin yakin mai tatsini Mm.
yakin mai tatsini yajin mai tatsini mai tausiri mai tatsini ayo yaya yaya zancen mai tatsini kamar wani iri
an harbe mutumin da yawa a kofar mata ko eh haka aka ce a gari mini labari yau aini kai da baka je ka gani ba Mm, ni ban je ba eh amma kin ji ko eh don a ran da aka yi abin